أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ‘yan'uwana musulmi na wannan masallaci mai albarka masujidi shaikul islam ibn taimiyya ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bayan haka ina mana marhabin dalalai da Allahu subhanahu wa ta'ala cikin iko da yadda tare da tausayinsa ya ba mu damar dawowa ci gaba da wannan darasi Allah mune maka godiya cikin wannan ni'ima ta jinkiri Allah muna roƙonka alkhairin wannan yini da wanda ya gabata Allah ka tabbatar mana da ainihin ladanmu ya zan mun same shi cikin nishadi. In ba a manta ba muna cikin wato suratun najimi. Ita wannan sura jiya lokaci ya yi mana halinsa muka tsaya kan daidai aya ta 25, yadda Allah yake nuna mallakar duniya da lahira duka hannunsa suke, ba wani wanda yake da iko akan komai sai Allah shi kaɗai. To, mala'iku da akwai daga cikin bayan Allah wadda suke kallon mala'ika yana da wani tasiri. to sai Allah zai ba mu labari Allah yake cewa me أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم na'am وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan aya to kar mai tunani ma yayi tunani yaga ai mala'ika da irin labarin sa da irin karfin sa da ake faɗi yayi tunanin yana da wani tasiri to tun da man can su magabata marasa imanin ma sun san Allah yana da mala'iku to saboda haka shi ya sanya ma wasu daga cikinsu suke bautar mala'ikun to sai Allah don ya ainihin me kutasar da wayannan bayi nasa su san menene ya kamata su yi meye bai kamata su yi ba sai ce to in mala'ika kake yawa bauta ko dan kana kallon yana da kusanci da Allah ko dan kana jin irin ƙarfinsa Allah ya ce wa kan min malakin ai ma'ana wa kasirun minal mala'ikati akwai da yawa daga cikin mala'iku fis samawati da suke cikin sammai kun ga a cikin sammai tun daga kan sama ta ɗaya har ka tafi zuwa saman bakwai saman saman bakwai manzon rahama ya ce wallahi ba yadda za ka ajiye gurbin yatsa biyu ko uku a da yawa ka ajiye ka ajiye hudu face mala'ika ne a gurin yanayi wa Allah sujjada wani ya sunkuya wani yana zaune wani yana tsaye haka kowa Allah ya umarce shi da irin abin da yake so kuma wallahi ba sa saba wa Allah bari in ba mu misali yanzu da Allah cikin mako wanda yake gajiya da numfashi ko kana bacci ina kana numfashi da zarar numfashinka ya take kana bacci ya tashi zaka yi baccin kuma ba zai yiwu ba maza sai an nemi likita a ga menene matsalar a samu a magance to su ibadar Allah a gunsu wallahi kamar numfashi ne a gunka ba sa gajiya to sai Allah ya ce wa kan min malakin fi samawati da yawa daga cikin mala'iku a cikin sammai wa ma akramahum inda Allah malam yace kai ya mamakin irin girman su a wajen Allah ya mamakin irin girmansu a wajen Allah, amma sai Allah ya ce, La tuguni shafa'atuhum shai'an, wallahi cetonsu bai iya wadatar da kowa, ba zai iya wadatar da kowa ba, illa min ba'adi an yi azanan lahu, sai dai in bayan Allah ya yi izini, lokacin da za a yi ceton tukuna Allah in yi izinin sannan a yi. Da irin waɗannan ayoyi, wanda suke fakewa cewa ba ceto su kuma suke kore shi ga baki daya wannan kuma ya saba a hankalce ma ayin da ka karanta alqur'ani ya saba wa alqur'ani tunda Allah ya ce illa me min ba'd an ya azana Allah kenan akwai ceton za a yi amma ba zai faru ba sai bayan umarnin Allah kenan ko idan za a yi bayan umarnin Allah kenan ashe akwai ceton ko Allah kai mana muwafaka saboda haka wanda zai kore shi kuma ya tabbatar da korewar bayan ga abin da alƙur'ani ya faɗa wallahi ya kafirta Allah ka samun dace Allah ya ce illa min ba'di an ya'zana Allahu lahum fiha wallahi sai Allah ya yi musu izini izinin kuma liman ya sha'u ga wanda Allah ya so ne min ibadihi daga cikin bayinsa wato Allah yana zaba daga cikin bayinsa banda annabawa mursalai sannan akwai siddiƙai akwai shahidai Allah yana zaɓa sannan in an zago cikinmu irin sauran mu baibaye ana duba irin alarammomi wadda suka san mene alƙur'ani yake kuma suka yi aiki da shi sannan sai a ce su ma na farko tukun su ceci iyayensu in iyayen ba su samu rahama irin tasu ba Allah sai ya ce na yi muku alfarma ku nemi ceton iyayenku ma'ana ku cece su daga cikin halin wahalar da suke ciki Allah ka ba mu damar ceton su ya Allah Allah ka sanya ma suna cikin rahamarka ya arhamar rahimin Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana sai bayan yayi izini kuma izinin ga wanda ya so wa yarda in abinan anhu kuma ya yadda liqaulihi ga fadin sa cikin ainihin wato suratul anbiya idan yake cewa wala yashfa'una illa liman irtada wallahi ba mu yin ceton sai wanda Allah ya yarjewa kenan in akwai wanda Allah ya yarjewa kenan akwai ceton wa ma'alumun malam yace abu ne sananne annaha la tujad minhum illa ba'da iznin minhu fiha cetan ne da ba za a same shi ba sai bayan izinin Allah a cikin wannan yini na alkiyama Allah ya ce man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi in muka koma cikin suratul baqara kenan wa iznuhu ta'ala shi kuma izinin Allah madaukaki ya tawaqqafu ala ittiba'i nabiyhi wa ma ja'a bihi sallallahu alaihi wa sallam duk wanda zai samu wannan cetan ma'ana damar yin cetan ko kuma a cece shi saboda wasu zunubai da ya aiwatar da yawa to wallahi ba zai yiwu ya samu wannan cetan ko kuma shi mai cetan yayi cetan wallahi sai ya kasance mai bi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mai yarda ne da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi Allah kai mana muwafaka Allah ya ce innal ladhina har yanzu innal ladhina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyatal unsa Allahu akbar wama lahum bihi min 'ilm Mm.
إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala yace innal ladhina lalle wa'annan la yu'minuna bil akhirati da basu yi imani da ainihin lahira ba la yasammuna al mala'ikata tasmiyatal unsa ai suna ambatan mala'ikun Allah da cewa 'ya'ya mata ne ga Allah hai su qalu hum banatullahi ko Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da cewa masu irin wannan furici fa ba su da imani Allah ya ce kuma wa malahum bihi ay bina wa malahum bihi min ilmin wannan abin da suke faɗi ba su da wata sanayya a kansa in yattabi'una illa zanna ba sa bin komai face riye-riye da zukatansu suke riya musu shine zato kenan wa inna zanna shi kuma zato la yughni min al-haqqi shay'an baya wadatarwa ga dukkan abin da ake neman sa na gaskiya a fili da dalilai na shari'a kuma a ce ina zaton kaza wannan shi abin nan shari'a ba ta bukatar wannan ai ma'ana an ilmin fi abin nan fi ma fi mal madalubu fihi ilma duk irin abin da a cikin sa ake neman dalilai na shari'a kuma a zo a kawo zato to wannan abin da ake nema mutum ya kawo shirme ba ilimi daga Allah ba ko daga manzon Allah ba to yayi shirme saboda haka sai Allah ce fa arid har yanzu فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا na'am ذلك مبلغهم من العلم mm.
إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce to fa arid kun ga wannan wallahi narko ne Allah ya ce ka kawar da kai ya Muhammad amman tawalla an zikirina ga duk wanda ya juya baya ga barin ambatanmu wallahi ina mana nasiha mu ji tsoron Allah duk abin da Allah ya ce baya so to mu yi kokari duk dadin abin mu kaurace masa duk dadin abin duk yadda ka kai ga jin dadin sa wallahi kaurace in Allah ya ce baya son wannan abin kuma zuciyarka ta gaya maka in abu mummuna ne ka sani yanzu misali ka je kai fashi zuciyarka ta baka nutsuwa da dai kake yi ka je ka daga makami ka sari mutum kuma zuciyarka ta baka nutsuwa da dai kai ka je ka saci kuɗin al'umma zuciyarka ta baka nutsuwa da dai kai ko ka je kai zina wanda annabin rahama ya ce wala yazni zani hina yazani wa huwa mu'minu lokacin da mai zina zai yi zina ba zai yi wannan zinar ba face ba shi da imani wallahi ba shi da imani domin annabin rahama ce imani kamar hula ne saboda haka da lokacin da zai fada wannan zina lokacin da zai fada wannan satar lokacin da zai fada wannan ta'asar to shikenan sai a cire daman kamar hula yake sai a cire masa shi daga nan sai ya aiwatar da abu Allah tabaraka wata'ala ya ce to ka kauda kai ga barin su ya Muhammad duk wanda ijo ya baya ga barin ambatan mu shine alqur'ani Allah ya ce kai kaza yi kokari kai bakin ikonka kamar yadda Allah ya ce wama atakumur rasulu fakuzuhu wama nahakum anhu fantahu Allah ce duk abin da manzon rahama ya zo muku da shi to ku rike shi gurgudan iko ku zo da shi gurgudan iyawa amma abin da ya hane ku kun ga ba wani kace na ce ba ɗaya biyu sai ce ku nisance shi kawai saboda shi ɓangaren umarni na ayi kaza saboda ya dace da shari'a shi in banda annabi ko annabawa da suka gabata ba mai iya yin irin abin da Allah ya ce ayi sai dai ka zo ka da shi gwargwadon ikonka annabi sallallahu alaihi wa sallam kai mu ajiye annabin rahama don Allah ko sahabbai mun isa mu irin aikin su ko sahabbai wallahi ba mu isa mu irin aikin su ba da yadda suka jajirce da irin masifar da take wancan lokaci wallahi a yanzu yadda muke da san duniya da tsoron mutuwa wallahi ba za mu iya yin aikin ba to ya zaka kwatanta kanka da annabi shi yasa Allah ce to kauda kai ga barin su domin walam yurid illa alhayatad dunya ba sa nufin komai face duniya li'anna da'awata la taziduhu illa mi iladan kiran da kake musu baya ƙara musu komai face taurin kayi kawai sai Allah ya ce zalika talabul hayatid dunya din nan wannan neman duniya da suke mabaluguhum min al-ilm wallahi shine ya kai su matuƙa wajen karkata ga barin ainihin sanin abin da ya kamata su yi ma'ana an asaru duniya alal akhirah suka zabu ainihin me suka zabu rayuwa irin ta duniya suka bar rayuwa irin ta lahira maluman hikima suka ce san wannan duniya san wannan duniya da irin abin da take dauke da shi na kawace kawace yana sa mutum tsoron mutuwa shi yasa majoratin mu majoratin mu in kuka duba tsoron mutuwa ne da mu wallahi majoratin al'umma yanzu tsoron mutuwa ne da su in ka duk wanda yake kan gaskiya wallahi duk wanda yake kan gaskiya ba wai a ce baka jin tsoron mutuwa kwacokan ba a'a irin yadda yanzu muke tsoron mutuwar duk abin da zai taɓa mana lafiya gudunsa muke yi gashi kuma mun ƙi mai da hankali akan addinin Allah to zaka ga abin da ya sabbabantar da shi ya dalilantar da shi shine kwaɗayin duniya kawai shi yasa Allah ya ce zalika mabaluguhum abin da ya kai shi zai kai su matuƙa irin wannan na ilimin su ne da suka karkata zuwa ga me zaɓar duniya akan lahira inna rabbaka huwa a'lamu shi Allah masani ne ma'ana ubangijinka ya Muhammad shine mafi sani ga mutumin da yake batacce an sabilihi ga barin hanyarsa hanyar Allah din shine musulunci wa huwa a'lamu biman ihtada kuma shine mafi sanin shiryayye Allah shi ya san waye shiryayye shi ya san waye batacce ai alimun bihima fayujazihima zai saka musu tunda ya san su kowa za a saka masa mummuna kai za a saka maka kyakkyawa kai za a saka maka shi Allah ya sani bari in ba mu misalin kissar wani bawan Allah mai san karin bayani ya duba cikin tambihul gafilina bangaren bustanil arifina wani bawan Allah ne talaka ne amma Allah ya bashi kyau yana da kyau na mamaki amma gashi talaka ne kuma gashi da san neman halal sai yake yin sana'a ta ainihin abin nan kafafu in an ce kafafu shine irin jaka ta hannu din nan to amma jaka ta hannun irin ta kaba kaba fa kamar ka samu mutumin kauye yanzu ya je ya dan yanyan ko kaba yana tuka igiya da Allah wannan sana'ar wata kima ce da ita gun mutumin gari sai dai wanda yake tsoron Allah shine zai ganta sana'a ce mai kyau tunda tsare mutunci za a yi domin kome iban shadda ne inda yana yin wannan aikin don ya tsare mutuncin kansa da na iyalansa to wannan sana'a tasa sana'a ce mai kyau daga ce ai wannan sana'a ce ta kazanta da sauransu a'a shi ɗin da ya tsayo akan iyakar Allah wancan aikin agunsa ba haramun bane domin yayi ne don ya tsare mutuncin kansa da na iyalansa to yana irin wannan sana'a ɗin, na irin wannan jakankuna na kaba ɗin. ya zo wuciya ta kofar gidan wani sarki to sai wasu daga cikin ƴaƴan ko akwai shi sarkin yana da wata ƴa sai wani ya kai mata gulma cewa kai ga wani saurayi matashi ga ainihin irin kamanninsa gashi gashi tace aje a shigo mata da shi aka je aka shigo mata da shi ta ga irin kyansa amma da ta duba sana'arsa abin da yake hannunsa ya ta gaji kankuna ne irin na kaba su kuma suna da jakankuna irin na fata ga kayan ado masu kyau kun san yana shiga mai tace masa tace kai watsar da wannan abin ba na son ganinsa ta ta cewa bai wata ki je ki ɗauko masa mai ki ɗauko masa kuma abin nan e jaka ta fata mai kyau sannan suka yi masa hidima sannan kuma ta ce tana son lalata da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gashi gidan nasu obsitaya ne sama da hawa ainihin me sama da hawa uku ta kuma rirrufe kofa ta ce ita ga abin da take so sai ce to shikenan wato anan ina son in fito mana wa huwa a'lamu bima nahtada an fahimta saboda haka sai ce to banda wannan ɗakin babu wani ne ita ce anan nan saman kama ɗakuna ne har kaza a sama sama wannan kan wannan wannan kan wannan yace to ya kamata mu je ɗaki na saman can ƙarshe amma kafin nan ba ni buta zan je ne alwala a can da ya ainihin me ya tafi ya je ya hau wannan gurin to yana cikin tafiyarsa abinda yake cewa a tafiyar tasa ya Allah sallata ya Allah azumina tsawon shekarun da nayi a cikin wuni daya a bata min shi Allah kuma kana gani Allah sallata haka ya rika maimaitawa har ya gama hawa da Allah ka ji mai tsoron Allah yace Allah wannan sallatawa azumin na waje su tafi a banza na shekaru da ya gama hawa sai yanke wa kansa ya leko ƙasa ya ce to kamata ya da in saba wa Allah gara in haɗo karna mutu Allah kwadi yana ganinsa don ka gane Allah yana ganin kowa ya san kuma kowa ai mun faɗi yadda mala'ika jibril yake zaune ko shi ne mahudan rana ko Allah yana kallonsa da ya himmatu zai kwada kafin ya kwada sai Allah ya ce ya jibrilu ga bawa na can ya shiga cikin hali kaza zai kashe kansa saboda tsoro na ba dan san zuciyarsa ba maza ka je ka tsare shi wallahi ya sunkuya zai kwada malaika jibril ya sa ainihin fuffuke ya tare shi da ya tare shi nan sai ya sauke shi a ƙasa kamar shimfiɗa kai ka ce shimfiɗa ce an kawo ta daga gidan aljanna kamar irin da uwa za ta rarrashi ɗanta ba ta ne masa shimfiɗa ba ta ɗan gyaggyara har ta ɗan bubbuge haka kawai sai ya ji an ajiye shi sai ya ce alhamdulillah to shi ga bai game ɗaukan ba shi dai kawai ya ji kan an ɗauke shi amma bai game ɗaukan ba yanzu ina wannan ƙafafa tasa duk ya tafi ya bar su a gidan saboda shi bukatar tsira yake to yana komawa gida da matarsa sai matar ta ce ah ainihin kafaf sai ce suna can wani waje kawai to yanzu ya zami ina kudin ka sayar ne ya ce ban sayar ba to ina abin nan ina suke ya ce suna wani waje in ka sayar ka gaya mun ina kudin ka san ba mu da komai a gidan nan sai ce da Allah ki yi haƙurin yunwar yau da Allah ku ji magana ya ce ki yi haƙurin yunwar yau don ka gane a ko'ina kake Allah ya san da kai in ka yadda da shi zai taimake ka shi kenan sai ta haƙura ha lokacin da suka zauna sai tunani ya zo masa sai ce wance tashi ki je ki ɗora tangeri na gasa gurasa ki dan hada wuta ce hayaki makwabta in ba su ga gidanmu yana hayaki ba yanzu za a yi talekowa ana ta tambayar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ita ce to ba ta yi musu ba ta tayi ta je ta ɗora tanjiri na waina ma'ana irin ɗan kasko da suke gasa waina ta kuma haɗa wuta ba mai ba komai fa ba wani da abin nan kawai da ta haɗa wuta tana je ga kasko kuma akan wuta ta dawo suna ta hira da mijinta ana ta kyakyace dariya sai kuma kwamciya ta shigo wancan da Allah akwai garin kaza ne ki bani tace to ina ganin akwai dan saura je kicin ki duba matan nan tana shiga kicin sai ta ga gurasa an an jejjera akan ainihin wannan tangerin wallahi ta gasu kuma ta kyakkyawar gasuwa ga wuta tana ci fafafafafa ta ce kin zauna da Allah kuna ta surutu ke da mijinki kuna ta kakaci kuna dariya abinin gurasa ta ku za ta kone sai ta tashi da sauri ta je ta shiga ainihin kicin tana zuwa sai ta samu gurasa ta yi irin gasuwar da ita bata iya irin wannan gashin ba ta ɗauko ta zo ta kawo mijinta take cewa gashi gashi sai mijin ya ce alhamdulillah ya ce wannan ni'ima ce daga Allah ita kuma da ta ga haka bari ku ji mata da son zuciya da ta ga haka me ta faɗa sai ta ce ya kamata tun da haka ne ka roƙa mana ubangijinka ya ainihin ba mu arziki kai kana tare da Allah irin wannan haka kuma ka bar mu cikin wannan wahalar ya kamata a ce muna tare da ainihin abin nan zinari da yakutu da zabar jadi aga yayi rashin dace mai san duniya ce saboda haka sai ya tashi yana sallah da daddare sai ya ce ya ubangiji na bari ku ji a cikin addu'ar tasa akwai hikima ya ce ya ubangiji na ya ce haza zaujati anta tuhibbu ma tuhibbu abin nan ma tuhibbu abin nan tuhibbu ma tuhibbi tana san abin da take so min qawaci kaza wa kaza wa kaza Allahumma iti biha bihi ya Allah zo mata da shi yace Allah zo mata da shi yana zaune wallahi ya daga hannunsa kawai sai ji rufin ɗakin sa ya bude sai ga ciuri ciurin zinarai ashe lokacin da take bacci lokacin da take bacci Allah ya bude mata taskoki na aljanna ta ga kujeru da gado sai aka nuna mata aka ce wannan namijinki ne sa'ad da ta yi kenan sai aka ce wannan namijinki ne he tashe ta ya dan taba sawunta amma tana kusansa he tashe ta ya taba sawunta wance tashi ce ga abin da kike nema nan Allah ya baki kun ga bai ce Allah ya ba mu ba ko shi baya bukata sai ce Allah ya baki ta tashi ta leka ta haka ta gani ta sake leka nan ma arziki ne ta gani ita ce ni ba wannan nake so ba kafin ka tashe ni Allah ya nuna min gida da ainihin kujeru na zinari da kaza da kaza da kaza ni su nake so Allah ya ce kuma naka ne saboda haka wannan kamerwa da ubangijin ka ba na bukatar su sai aka rabu lafiya kun ga da shaƙi ya ce da shaƙi ya ce to ta rika jefa shi shi ma har ya rasa rabar nasa amma sai ta ce kasan da ta ga Allah ya nuna mata to ta hakura da wannan kasan wancan nasa take so Allah kai mana muwafaka kun ga Allah tabaraka wata'ala yana tare da bawansa a ko ina yake shi yasa Allah tabaraka wata'ala sai ya ce walillahi ma fis samawati walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziya alladhina asa'u bima amilu wa yajziya alladhina ahsanu bil husna Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala yace walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi uh, Allah tabaraka wa ta'ala shine ya mallaki sammai da ƙasai da abin da yake cikin su ma'ana malikan lidhalika au huwa malikun lidhalika wa minhu adh-dhall wal muhtadi shine ya mallaki atacce shine ya mallaki shiryayye yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u ya ainihin mai batar da duk wanda iso ya kuma shiryar da wadda iso kuma li yajziyal ladina asa'u bima amilu dan ya sakan yawo waɗanda suka yi mummunan aiki da irin abin da suka aiwatar da shi na shirka ne ko wanin sa wa yajzi allazina ahsanu bil husna kuma ya sakan yawo wanda suka yi kyakkyawan aiki da irin aikin su kun ga kyakkyawan aiki anan ko al husna da Allah ya ambata shine kadaita Allah da wannan sa wato wajen bayan ka kadaita Allah ka zo ka duba irin ayyuka da aka dora maka na farilla na sunna kai kokari kaga kana bada gurgurdan iko shi yasa Allah sai ce bil husna za a saka musu da mai kyau ita ce aljanna Allah tabaraka wa ta'ala sai ya bayyana wane ne shi muhsinin nan sai ce allazina alladhina jitanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa lamam na'am inna rabbaka wasi'ul maghfirah mm.
هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم Mm.
فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala sai yace allazina yajtanibuna kaba'iral ism sai kuma yace wal fawahisha kun ga an yi zikiril me an yi zikiril a- abin nan khas alal am kenan ko Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kaba'iral ism sai yace wal fawahisha kai ka ce daban-daban suke ai al fawahisha ita ma ai me ai al ism ne kuma wanda yake babba tunda al fawahish da yawa gurare daga cikin manyan malama irin su Abdullahi dan Abbas sun fassara shi da zina to zina karama ce shi yasa anan malam yace adaful khass ala al-amm ne ai ma'ana kaba'irul ismi kenan ma yakbiru maqabiduhu min adh-dhunubi wa ma abina wa ay wa huwa ma rattabal wa'idu aw awil amin wa'idu alayhi bi khususihi wakila ma abina wakila ma aujabal haddu wannan sabani ne na malamai suka ce menene ake kira kaba'ira shine dukkan irin abin da Allah ya narko yayi tsinuwa yace wuta ta tabbata akan wannan mai irin wannan aiki matukar bai tuba ba ko kuma abin da yake wajabta haddi to wanne ne ba wanne ne ba wannan au au din duka kowanne gaba ta cancanta hiya ma farhasha min al-kaba'iri khususan illa lamam sai Allah ce sai dai ɗan abin da yake ƙananan zunubai ƙananan zunubai mana ya ce kan nazari ta kamar ɗan irin kallon mata da musamman waɗanda suke eh, masu zama a bakin gefen hanya ko musamman masu zama a bakin gefen hanya kun ga zama a bakin gefen hanya in ba sana'a kake ba akwai ai akwai hatsari duk wanda zai huce fa da ƙyar in baka kwashi zunubi a kansa ba don akwai yiwuwar kai ainihin yi zancensa in wancan ya wuce ba kai ba to wani ya wuce zai za ka yi shi sa annabin rahama ya hana ya ce kar sahabbai su zauna a bakin hanya suka ce ai gun zaman mu ne ba makawa gun zaman mu ne ya manzan Allah ya ce to in ku za ku zauna ku baiwa hanya haƙƙinta suka ce meye haƙƙin nata ya ce ku rinsa idan dunanku daga barin ganin abin da bai halatta ba ku kame bakunanku ga barin faɗin abin da bai dace ba saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala sai ce illal lamu shine anan malai ce kan nazari kamar duba wal qublati ko in abin ta kai ga kusanci ka dan sumbaci mace duka yana cikin lamun wallan su ko ka dan taba ta misali malai yace fa huwa isti'na'un munqati'un wannan isti'na'i ne munqati wal ma'ana lakinnal lamama shine ma'anarsa ya gafiru biji tinabil kaba'ir shi dan irin wannan kallo din ko irin sumbata ko ita shafa ɗin Allah yana gafarta wa bawa matuƙar ya nesanci irin su zina da sauran manyan zunubai Allah yana yafe masa sai Allah ya ce inna rabbaka lalle ubangijinka wasi'ul maghfirati yana da yalwar gafara kamar yadda na faɗa mana wani darasi da ya gabata ko cewa ran kiyama wallahi saboda gafarar Allah saboda gafarar Allah wallahi zaka ga mutumin da kai a nan duniya ɗari bisa ɗari kai ɗan wuta ne a gurinka amma wallahi in kiyama ta tsaye sai ka ganshi a aljanna sai kai ta mamaki sai dai kawai darajar matsayi kai in kayi aiki mai yawa na ɗaukaka Allah ya ɗaukaka aljanna ka akan tasa amma wallahi zaka ganshi a cikin aljanna saboda rahamaniya irin ta Allah shi yasa anan yace inna rabbaka wasi'ul maghfirati yana da yalwar gafara wa bi qabulit tawbati da yadda yake karbar tuba da Allah ba za ku gane Allah mai yawan gafara bane ga mutumin da ya kashe mutum 99 nan kuma je da ya fatawa ya fatawar a rashin dace ya tamu ya samu jahili mai bauta ya bashi fatawa ya cika na 100 da shi ya tafi kuma da Allah ba za ku gane gafarar Allah ba anan mutum ɗari fa ya kashe fa amma da ike Allah ya sa ɗan aljanna ne bai ƙasa a gwiwa ba ya ce a sake nuna masa malami da ya dace sai aka nuna masa masani da can mai bauta ne shi ba ruwansa bauta ke bai san mai ilimi ba kun ga bautar ta sama yaya kenan yake tunda babu ilimi aka tambaye shi ya ce ga irin kuma ya fito ba ƙaure ya ce masa ni ga irin aiki na na kashe mutum kaza na zo na tambayi wani an nuna min masani amma ga abin da yake na cika na ɗari da shi da Allah in kai ne yanzu ya za ka sauraron bashi amsar ai jiki zai rawa ko Allah ya sauwaƙi saboda haka ya yi shiru ya ce wannan ne aikin da kai ya ce eh kuma yanzu ka tuba zuwa ga Allah kana son ka bar wannan aiki ya ce kwarai sai ya ce ai babu wani mutumin da ya isa ya shiga tsakanin gafarar Allah da Ubangijinsa shi Allah ya ce babu shi sai ce sai dai wannan ƙasa taka ta masu laifuffuka ne ma'abauta zunubai ne ina shawarta ka koma gari kaza kun ga a san hanyar tafiyarsa bai fayi aikin alkhairi ba da dai in banda wannan tuba taubatan nasuhan din da yi to mutumin da ya kashe rai ɗari kana tsammanin aikin alkhairi ta tare da shi amma saboda ya tuba taubatan nasuhan aikin naka na ibadar bai yi ba kawai banda wannan taubatan nasuha din amma Allah ya gafarta masa ku duba mala'iku a junan suka zo suna kace nace da na rahama da na wuta wannan suka ce namu ne bai taba aikin alkhairi ba da dai wannan suka ce namu ne ja abin nan ja abin nan mutta'ib ya zo yana mai tuba kuma Allah ya karbi tubansa ku duba sai Allah ne ya raba rikicin ya turo mala'ika a siffar mutum ya zo ya musu shari'a dan a nuna mana a nuna maka a nuna min wala kada karramna bani adama mala'ikan su yazo a siffar mutum yace to wannan rikici da kuke ba ku abin nan mana in ba ku mafita mana to meye mafita suka ce to yanzu tunda ainihin kasar da zai je yanzu bai shiga ba dan kansa ne ya faɗa gangan jikinsa gabaki ɗaya duk tana kasar sabo ko auna mana yadda wanda kasar da ta rinjaya to shikenan sai a barwa wa'annan mutanen mala'ikun azaba da suka ji haka tunda sun ga gangar jikinsa guda ana wato a ƙasarsu kenan ya suka ce sun yadda wancan su ma suka ce sun yadda Allah tabaraka wata ala ya ce sai muka tattaro ita wannan ƙasar da gangar jikinsa ita ƙasa ta saƙon muka turo ta waccan kuma muka kusanto da ita wallahi ana aunawa sai waccan ƙasar ta rahama ta rinjaye to kun ga mun ce namu ne ku ba mu shi to tunda an musu shari'a su mala'iku ba sa musu ya suka ba ya tafi kawai kuma ya tafi rahamar Allah wasi'ul maghfirati kenan ka tsaya ka nemi gafarar Allah in kana zunubi ka ji kaza ba kyau wallahi yi kokari ka tuba in ka ika tuba to nan kuma kana izgirewa Allah akwai damar yiwuwar in ji Abdullahi dan Abbas cewa ka mutu kuma Allah ya ainihin me bai karɓi tubarka ba tunda izgili kake yi kayi ka koma ka tuba ka sake komawa Allah baya son wannan wasiqul maghfirati huwa a'lamu shi Allah shine mafi sani ai ma'ana alimin bukum ya bikum ya san ku idza ansha'akum min al-ardi yayin da ainihin me ya kirkiri halittar ku daga ƙasa shine khalqi abakum adam halittar babanku annabi adam min turabin daga rairayi wa idza antum ajinnatun sannan da lokacin da kuke cikin cikkunan iyayenku ya'ani fil buduni ummuhatikum kenan to fala tuzaku anfusakum wannan matsala da Allah ya ce falatu zaku an fusakun akwai daga cikin magabata ne suke ɗan alfahari mu ne mu masu sallah ne wani ya ce na kwana ina kaza wannan ya ce kaza nake wannan ya ce azumi kowa yana faɗin irin ayyuka salatuna wa siyamuna wa hajjina wani ya ce duk shekara sai na yi aikin haji duk wata guda zan je na yi umara kaza kaza kaza kaza saboda haka mu ne na gaba-gaba a gun Allah sai wannan aya he ta sauka Allah ya ce falatu zaku ummu abin nan falatu zaku anfusakum malam gurin haka yake ko yawa falatu zaku anfusakum ai ma'ana la tam abin nan la ta abin nan la tam da huha kar ku yabu kayuwanku ala sabilil ijabi wai ka ji dan kana abin kirki ka tsaya kana yaban kanka to akwai kuskure duk wanda yake abin kirki kullum ganin abin yake yayi kaɗan sai ya ƙara ba wai ya ce yayi kaɗan kuma ya daina ba a'a shi mutumin kirki wannan siffa ce ta sahabbai nake gaya mana suna aikin kirki amma kullum sai su ga yayi kaɗan sai su ƙara in suka yi sai su sake ƙarawa saboda haka haka suke yi har Allah tabaraka wata'ala ya karɓi rayuwarsu suka wuce saboda haka shi yasa anan Allah ce fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu bimani ittaqa kar ku yabu kayuwanku a bisa hanya na mamakin irin ayyukanku to aikin naku in an kwatanta shi da halittar da Allah ya muku a jikinku aikin naku a iya ido kawai wuta za ku tafi wallahi ai hadisi ya tabbatar mana shari'ar da Allah zai wa mumini wannan abin nan abin nan gaba da gaba Allah yake wannan shari'ar. Mumini ne zai ce, “Ya Allah, ni fa aiki na shi ya shigar da ni aljanna.” Sai Allah ya ce, “A'a, rahama ta ce ta shigar da kai.” Da Allah ba da mumini ba ne, Allah yana magana da shi haka ja in ja. Allah ya ce, “Rahama ta ne ya ce, a'a, ni aiki na ne.” Wannan hira akwai daɗi. A, wallahi akwai daɗi hirar. ya ce in ya ce rahama ta ce ya ce ubangiji fa wannan fa ni aiki na ne kasan nayi kaza Allah ya ce eh kasan nayi kaza ya ce eh ya ce to shikenan yanzu ni za a kwatanta a yi lissafin ni'imar da na yi maka a jikinka sai Allah ya ce a fara ta ido sai aka fara da lissafin gashin ido da irin dalilan da yasa Allah ya kafa mana gashin ido sannan aka zo kanta ita fatar idan sannan ni'imar da aka yi mana ta kyaftawa ba a fazo cikin idan ba daga nan kowanne yin Allah ya faɗi ainihin wannan halitta ta gashi sai ce to tsadarsa kaza ne kimar tsadarsa kaza ne kai kuma kimar aikin ka gashi nan rubutacce ne kaza ne wallahi daga kan gashin ido ba a shiga cikin ido ba aikin nasa ya kare ya ubangiji wallahi na yarda rahamar ka ce ce tashi ka shiga aljanna daman na gafarta maka da Allah wannan shari'ar ba daɗi Allah kai mana muwafaka Allah tabaraka wata'ala shi ma'abocin yalwar gafara ne shi yasa yake gaya mana lokacin da kuka kasance a cikin cikunan iyayenku Allah ya ce mu muke bibiye da halittarku saboda aka falata zaku anfusakum huwa a'lamu bima nittaka shine mafi sani ga ainihin me ga wanda yake mafi tsoron Allah Allah shine mafi sani ga mafi tsoron Allah ai ma'ana alimun wakila da ya ce a alamu ɗin ai ma'anarsa cikin ma'auni na mizanin zahab kenan ai a fa'alu ai alababihi kenan la'annal muttaqina ma'aluma bi amalihim az-zahir wallahu yazidu bi abinan bi ilmihi ai bi abinan bi baɗinihim wa taqwa ai imtisalu al-ma'amurati shine misaltuwa da umarnin Allah waje tunabun nawahihi shine ka nisanci duk abin da Allah ya hana bil ikhlasi da tsarkake ubangijinka fa innahu ta'ala ya alamu taqiyyu minhum wa ghairihi Allah ya san waye mai kiyaye dokokinsa ya san waye baya kiyayewa wa man lam yukhallis wanda duk bai tsarkake ibadar Allah ba fi taqawahu wajen kiyaye dokokin Allah wa da'atihi da biyayyarsa to fala yantafi biha ba zai amfana da duk irin abin da yayi ba kuma wala yusabu alaiha ba za a bashi lada akai ba bal yu'aqibu za a yi masa ma azaba ne li'annar riya domin ita riya in kayi don ka burge ne to ya habidul amala tana rushe aiki Allah kai mana muwafaka sai Allah ya ce afara'aita afara'aita alladhi tawalla wa a'ta qalilan wa akda na'am a'indahu ilmul ghaibi fa huwa yara Allahu akbar am lam yunabba bima fi suhufi Musa Mm.
وإبراهيم الذي وفى الله أكبر.
ألا تزر وازرة وزر أخرى na'am وأن ليس للإنسان إلا ما سعى Allahu وأن سعيه سوف يرى Mm.
ثم يجزاه الجزاء الأوفى Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala yace afa abinan afara'aita allazi tawalla shin baka ga wanda ijuya baya ga barin imani ba ma'ana irtadda lim abinan lamma ayya abina lamma ayyara bihi ko lima ayyara bihi wa qala inni kashitu iqaballahi fadamin lahu amin ai abinan abinan umairil abinan umairil lahu wannan wata matsala ce ta faru ga ainihin wato wani daga cikin magabata wanda ake ce masa Walid bin Mugira da shi da wani mutum da shi mutumin ya ji tsoron Allah da a farkon lokaci to kuma suka zo suna ainihin me suna ainihin tattaunawa har sai shedan sai ya ci nasara a kansa Allah ya sauwake Allah ka raba mu da zamiyar shedan lokacin da suka zo suke tattaunawa sai ya ce ni ina jin tsoron azabar Allah sai ya ce zan amince maka duk abin da zai tozartar da kai an ya hamila anhu azabar Allah ya ce na ɗauke maka azabar Allah ma'ana na lamunce maka ma'ana abin da za a yi maka ne abin da za a yi ma a yi mun in ji shi kenan da Allah wannan ai magana ta kai matuƙa wajen muni ir abin nan ir abin nan ir raja'a ila shi abin nan abin nan ir raja'a ila shirkihi amma fa sharadin shine sai in ya koma shirkarsa ya bar tiqiyi din sai ya koma zuwa ga shirka din wa adaku malahu ya bashi dukiya shine Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa aada qalila sai dan bada wani abu kadan minal mali al musamma wa akada kuma mana albaki ya hana saura ya dan bashi wani abu kadan ya rike ya danke saura ai ma'akuzun min alkudiya kenan wahiya ardu abinan ay ardul abinan asu abinan asulbati kasakarati ai tamna'u mene hafirul bi'ri idza wasala ilaiha min alhafari ko kamar misali mai tonar rijiya ne yana cikin tono sai ya je samu dutse ta ko ina ya caka digarsa ko kwalbarsa amma sai ya ji dutse ya sara wannan tonon zai yi wa agunsa ku duba masu ainihin tono da injin in sun samu dutse wani gurin tonon baya yiwa sai dai in dutsen mara karfi ne da ike da inji suke yi to wani akan fasa shi sai a huce in ba shi da karfi ko amma in mai karfi ne wani dole hakura suke suke bashi na taɓa samun wasu masu masu nacin aikin wallahi wani dutse kafin su fasa shi yadda suka yi kwana uku yau su yi su tashi kuma wuni suke gobe su yi su tashi jibi su yi su tashi kuma ƙarshe suka wuce dutsen kuma ba su samu ruwan ba dole suka haƙura suka bar aiki to shi ne a nan Allah sai ya kamanta shi da mai hana abin da ya kamata a baya ya ce wa akada Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a inda hu ilmul gaibi wai shin a wajensa akwai ilimin gaibi ne fahuwa yara da yake ganin abin da yake aiwatarwa da shi ma'ana ya alamu min jimlatihi anna ghairahu ya hamil abin ya hatamilu anhu azabal akhirah cewa wani sa zai iya dauke masa azabal lahira har ya yadda Simalan yace la yace ba haka bane wa huwa al-walid bin mughira aw ghairihi ko an ce a wani ne ba shi mughira din ba matsala dai shi ta faru ko dai akan mughira ko na ko wani nasa Allah tabaraka wata'ala ce am lam yunabba bima fi suhufi Musa ai a safari taurati kenan aw suhufi qabala abina eh, qabala ha kenan ko ya samu wani labari ne daga cikin takaddu na annabi Musa shine ainihin at-taura ko a ce allunansa ko wa Ibrahim allazi wafa ko kuma takaddun annabi Ibrahim da Allah ce suhufi Ibrahima sai ce wa Musa ko ai allazi wafa wanda shi annabi Ibrahim din nan ya cika alkawarin Allah ai tammama ma amara Allah bihi kamar yadda Allah ya bamu labari cikin abinan suratul baqara ko wa idh tala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna ko qala inni ja'iluka lin-nasi imama sai ce Allah tabaraka wa ta'ala to yana da ainihin ilimi ne na irin waɗannan ya samo ilimi daga ɗayan waɗannan to in har haka ne ba shi da dalili to ya sani Allah ta zira wa ziratun wa zira ukra wallahi wata rai ba za ta iya ɗauka wa rai nauyin da dai da ƙwayar zarra ba wallahi idan kiyama ta tsaye in mutum ya yaudare ka yace zai ɗauka maka nauyi ko zai wuce maka gaba ka shiga aljanna ya yaudare ka kawai wallahi babu saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala dan ya gargadantar da dukkan mai hankali sai ya ce wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura wallahi mutum zai tashi ranar alkiyama daga shi sai shi kawai sai aikinsa daga shi sai shi sai aikinsa kuma hufatan urratan gurlan wallahi ba takalmi ba kaciya ba kaya a jikinka daga kai sai aikinka daga ni sai aikina daga ku sai aikinku to ta ina wani zai ɗauki nauyin wani ranar da babu tausayi babu tausayi a wannan rana fa ko wa'incan ‘ya'ya da Allah ya ajiye suke ceton iyaye su daman ƙanana ne Allah ya halice su don haka ne amma duk wanda aka buɗe masa fayil ranar alkiyama wallahi ba shi da tausayi ko ya kake da shi a kusanci shi ne buƙatarsa ya tsira ai Allah ya gaya mana cikin suratu abasa ne kowace sura ne mutum zai so ya bada wane ya bada wa duk aka lissafto iyaye da matarsa da waju aka ce ba shi ya kubuta eh ai haka Allah ya gaya mana Allah ce a'a kowa yau sai dai aikinsa ya kubutar da shi wa Allah ya salil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura kuma da sannu zai ga aikinsa a lahira kwarai kwatan yanzu kana aikin ne baka gani to za ka gan shi ranar alkiyama in mai kyau ne in mummuna ne sai dai mai littafi na ainihin attazakira fi ahwalil mauta wa umurul akhirah wato imamul qurtubi kenan ya ba mu labari yace aikin mummuna yadda kake yin sa mummuna Allah ya gaya maka mummuna ne haka a cikin kabari wallahi zaka zaka gan shi zai zo a siffar mutum mummuna mai doyi ga ga wani irin hanci da baka taba ganin irinsa ba ga kuma kabari ba gurin gudu kana duyawa kana dan nokewa yana matsowa gunka kana yadai yana ne din ai baka sanni bane ka manta ni sai ka matsa sai ce ni din da aikin ka ne ga doyi ya dame shi kabari akwai window balle a ce zai sha iska a ce wari zai ragu namun gidan azaba ne a kullun kabari sai ya kira ka ya kira ni sau 50 yace ya kai rafka nan ne ina jiran ka kasan ba shimfiɗa a cikina ba fulo cikina azaba iri kaza ce iri kaza ce iri kaza ce in ba kai kaza ba ba kai kaza ba ba kai kaza ba kullun kabari sai ya kira ka ya kira in ba ku sani ba wallahi ku sani haka yazo cikin hadisi na manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam sun mai jazahu jaza al-aufa sannan za a cika masa ainihin me ayyukansa cikawa wallahi za a cika masa cikawa za a cika masa cikawa alam mai afuwa saboda damun sai da wajen hamsin makara za mu ina son mu tashin tsaye za mu yi anan fassara ne ba bayani eh
وأن إلى ربك المنتهى na'am وأنه هو أضحك وأبكى Allahu akbar وأنه هو أمات وأحيا mm وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى mm من نطفة إذا تمنى Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala can ya ce sun mai jazahu jaza al-aufa ko kamar can da na gaya mana waccan aya ta ƙarshe da ta sauka ta gargadi da narko واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون to shine anan Allah tabaraka wataala yace summa yajzahu jazaa al-awfa za a cika masa sakamakon aikin sa sakamako cikakke ba ragi ba dadi ba ragi shine Allah yace ya kuma me ya sa bakin ciki ga duk wanda yaso wa annahu cewa shi Allah ko amana fi duniya shi yake kashewa na duniya ko ahaya kuma ya raya da tayar da tashi kiyama da saka wa bayi da bayi wa Allah ko kada ta zaune kuma Allah shi ne ya halitta nau'in sun ke guda biyu sabbata wa kusa mace da namiji sai shi mai lullu kata min da lokacin daga dugon mani iza tun wanda ake zuba shi ko ake daga shi cikin ainihin cikin ainihin mahaifa sai Allah ya ce wa Allah ya sallama abin da mu'annan na shi alamin
وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى
Allah tabaraka wa ta'ala sai yake gaya mana yace wa anna alaihim nash'a yani
وأنه هو عجل Allah tabaraka wa ta'ala shi yake wadatar da bayansa yake bayar da kisarwa bil amwali da dukiya wa akala kuma Allah shi yake ba da ainihin dukiya wacce ake riken ake rubanta dan ado kawai in yadda ka da dukiya a ce kaza ka san wani ki kaza ka san dan wani kaza ka san wata kaza ka san ko duk wani kuma ayi da ke suna ake ce musu kenan Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa rabbul abina wa huwa rabbul kuma shine ubangijin wannan tauraro da ku mushrikayyil arab kuke bautata mata wanda yake bayan wani dutse da ake ko bayan wata gidinya kana ta abu bil jahiliyya lokacin jahiliyya kafin zuwan annabi ana bauta mata wa annahu ahlaka adamil ula kuma shine halakar da adawa na farko Allah tabaraka wa ta'ala shi ya halakar da su ya kuma saka musu da irin aikinsu wato mutanen annabi ainihin wato kabilan da mutanen annabi salihu sai Allah ya ce wa samuda har yanzu da samudawa Allah ya ce wa ma minkum ahad yanzu da Allah akwai ɗaya daga cikin ko ka ɗauki misali ga umar annabi ina na farko sai ba ta ba ta ga ɗan ba ta ga mutane gina balle balle balle daula ta ainihin ne daula ta ainihin ambasiya shi ne wani kuma tsawon lokaci da daula ta umarniya sai da ta shekara kusan ɗari tara da wani abu tana gudanar da mun wannan ya mutu baba da gardin nan ya fata sa an sai har ya kai ana gudanar da mai ba zai mun ɗauko ta ne kuma yankin ba karatu lokacin ya tafi mana kuma ya kuma tanke ka Allah tabaraka wa ta'ala yace wa kauma nuhin haka nan mutanen annabi min kawar da suka zo kafin adawa da samudawa ne Allah ne inna ku kanu ko azlama ko hadaga su kan mutanen annabi ne wallahi sun fi adawa da samudawa sun fi su zalunci sun fi su ketare haƙi dan me yasa mana yake da dole ne ku sai abin nan ne saboda tsawon zaman da annabi ne ya ci ba Allah ya ba mu labari da cikin suratul al-ankabut ne ko Musa sura ne ke cewa fala bisabi alfa sanatin ko illa tamsina a ai kun ga ya zauna shekara dubu ba hamsin wa kun ma a adami imani bihi bayan ba su yi imani da shi kuma ana tare da rashin imani da shi kuma yi kudo da suna cutar da ni wa ya zuri kuna musu da ni Allah ya ce wa mu mutaka sannan kuma aka halakar da mutanen ainihin faru su ne mutanen annabi ainihin faru ahawa wanda aka jime aka sarayo aka rikikiko musu da ainihin sama rafa a haƙilar samani maka duba targinan ta aka ciro gari suna ciki aka juya shi aka jirgin shi su da suke sama suka koma kasan kasa bi amrini jibril alaihi salatu kaza wa salam bi zalika yadda Allah ya umarci jibril ya musu girma baka sha ba ba abin da ya rinjife sai rinjife su na azaba din da a wata aya cikin suratul hud Allah yake cewa da abina da Allah aliya asabira ako ko amdarna alai mada Allah yake mun musu ainihin ruwa ruwa na ainihin fitina a wani guri Allah yake wa amdarna alai bi jaratan min siki ko Allah tabaraka wa ta'ala yake muka yi musu ruwan ruwa shine ruwa kan da muka ce kowanne mutum akwai sunan sa Allah yake bi kai ala ta barkatu da wace aya ne da wace irin ni'ima ne kake ainihin gadara da ita bayan abin da Allah yake maka nuni da shi na ni'imomi da kaɗaitakan Allah da ikonsa har kake shakka ayyukan insan ka ya kai mutum هذا نبي من هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا
Allah ya ce haka ma'ana Allah yana magana a kan da ya ce da wannan ba Muhammadu ne yana da yawon kwanin shawa da dukkan sauran yanzu waɗanda suke ba da ya ce wannan Muhammadu ne. kuma da siru minan nuzurin shi ma mai gargaɗi ne daga cikin mutanen farko ma'ana kamar mutanen farko shi ma mai gargaɗi ma'ana min jinsi shi ma rasulu Allah ta baraka wa ta'ala ya shi azubatul azum ai qaribatul qiyam ta fa kusan doga kana tana azubatul laysa laha min dunillahi kashfa wallahi babu mai iya yayi ya ce ba za ta faru ba. ga tana tana laysa laha min dunillahi kashfa ai ma'ana la yakashifu wa yadhharuha illa huwa ba wani Allah ya sa malam da mutanen da suke tare da shi su sha ruwa lafiya. Allah ya karbi azumin mu amin. Sai don Allah malam muna neman addu'a a yaron mu da ba shi da lafiya tsawon shekara da watanni. Kuma har yanzu baya iya karatu ko na fatiha. Haka ma baya sallah ya kuma kai shekaru goma sha uku. don haka shi ne muke roƙon malam a sashi a addu'a cikin wannan wata na ramadan allah ya yi masa tare da sauran yan uwa musulmai da ba su da lafiya na gida da asibiti mun gode allah ya sa ka da ke
ya ɗauki tsawon shekaru kuma duk yadda ka je abun karatu ni ne tun da na san shi duk yadda muka je da shi abun karatu ko duk yadda yake a bai za ka kai ya yi nan ya yi nan ya yi nan kuma yanzu ga shi kuma ya same shi kuma har yanzu yana cikin imani to addu'ar da muke masa Allah ta karɓar su a kai da sauran ɗan uwa musulmi masu shekaru da masu ƙananan shekaru inda ita mutuwa ba ta kan mai ƙaramar shekara ba ta kan mai gani in mutu babbar shekara to muna roƙon Allah ta baraka wa ta'ala ka karɓi rayuwar mu kan imani Allah muna roƙon ka kaji tausayin mu kin karshen rayuwa ta roƙon Allah ka samu fita da imani wanda duk suke da buƙatu na alkhairi Allah ka biya musu wannan yaro da yake fama da irin wannan rashin lafiya Allah kai ka santa kuma kai ne kake da iko a kanta an ka kakare wala na kare ka alam wala na alam wa anta Allahu يا ارحم الراحمين فانا نسالك باسمك الذي لا يرى وملكك الذي لا يرى ونور وجهك الذي ولا حتى نعلم ان تقبل لهم دعاءهم يا رب العالمين الله كامسى الله كامسى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وارحم محمدا وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد